الأليم من الشيطان ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد uwa musulmi waɗanda suke cikin wannan masallacin da ma waɗanda za su saurare mu ta kafafe daban-daban. Ne muna cikakkiyar gaisuwa ta addinin musulunci, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau muna litinin. la yau muna lahadi ko? le lahadi sha tara ga watan ramadan hijirar babban jakadan Allah ko babban majidadin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka zuwa madina na da shekaru 1447 wanda ya daidai da takwas ga watan gunkin march bisa ga lissafi na Gregorian calendar na da shekaru 2026. Allah maɗaukakin sarki ya sake haɗe mu a wannan babban masallacin da ake kira Masjidu Ali ibn Abi Talib wato masallacin Abu Talib Ali ibn Abi Talib wanda ke cikin babban birnin Sokoto a unguwar Kokorod, inda muka saba gabatar da tafsirin Alƙur'ani mai girma da kuma tunatarwa a kowane yammaci na wannan watan mai albarka kuma wata mai daraja. Da fatar Allah maɗaukakin sarki ya mana jagora a cikin karatunmu. gabanin farawa kamar yadda kuke gani akwai wani bawan Allah daga Nasarawa State wanda bari ya ɗauki karatunmu Nasarawa to shi ne ya aiko da batirin domin mu magance matsalar wuta a cikin wannan masallacin namu muna fatar Allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi Allah ya shirya mishi iyalin shi ya gafarta ma mafari ya sa aljanna firdausa ce makoma kuma duk abin da ya samu hannu Allah ya sa mishi albarka Allah ya mishi ƙarshe na ƙwarai mun gode ƙwarai da gaske haka ma akwai waɗanda sun ba da panels su ma dai har wa yau muna ƙara godiya ko muna ƙara musu addu'a irin wadda muka yi mishi. da ƙarshe akwai wani ɗan ɗan gajeren bayani da nake so in ɗan gabatar wanda yake mai amfani amma dai yanzu za mu fara da karatu domin karatu shine makasudi kuma shine gaba kuma za mu fara ne da wata tambaya ko da ke tambaya ce ba tambaya wani bawan Allah ne ya turo da takarda cewa don Allah a riƙa tunatar da al'umma game da social media da akwai ƙungiyoyi daban-daban na ɓata cikin social media to ya manta ma kuma akwai kuma ɓata lokaci ko yamake ambaton Allah idan mutum ya ɓata mafi yawan lokaci ne cikin social media bai ji ya yi karatu ba bai yi sallah ba bai yi wani ambaton Allah ba bai komi ba sannan akwai guruf na social media wanda za ka ce mata ciki suna zantuttuka na batsa da makamantansu wanda dukkanin wannan sananne ne gare mu kuma su waɗanda suke cikin guruf ɗin ‘yan je musulmi ne sun san da cewa abin da suke haramun ne sun sani ba ba su sani ba kuma shekara da shekaru wa'azi ake ta yi na haramci waɗannan abubuwan waɗannan maganganun da suke yaɗawa ana ta bayani illa dai shaidan ya riga ya ɗauki alkawali cewa sai ya cika wutar jahannama. da ‘ya'yan Adam ya ce ga baki ɗaya. Allah maɗaukin sarki ce sai wa'yanda ya tsalake daga cikinsu. muna fatar Allah maɗaukin sarki ya samu ciki waɗanda ya tsalkake. Waɗanda gobe kiyama za mu tashi cikin malla khawfun alaihim walahum yahzanun. ba mu cikin tsoro ko da muka miƙewa sa'annan ƙarshen a hukuncin mu ya kasance aljanna firdausi Allah ka tsare mu daga sharin wannan zamani Allah ka tsare mu da azaban kabari Allah ka tsare mu da azabar gobe kiyama kowace irin azaba la ya sa aljanna ce makomin ga muna aya ta ɗari da saba'in da bakwai ko da yake mun kwamfi ba mai tafsir ba ko wasu na dibin lafiya ne banda lafiya talau wannan ya faru ne saboda wasu technical problems ko ina ana iya samun wasu matsaloli wayanda za su iya gittowa su hana gudanar da wannan abin amma lafiya ta lau kamar yadda kake ji haka nake ji na ji asibiti sun auna sun yi duk auna-aunan da suke sun ce jikina yanzu lafiya lau yake kuma ni kaina nikan ji haka wannan yasa har na zagaya gari 65 cikin jihar Sokoto tafiya mai wahala amma kuma alhamdulillah so wannan is a technical problem yi haƙuri an gane amma lafiya ta lau ba mamaki aikin da nake iyawa ba kama iya shi. Akwai waɗanda nan na yi karantar da su da ƙarfe hudu na la'asar zuwa ƙarfe hudu na asuba. Hudu na la'asar zuwa hudu na asuba. Akwai wanda na yi karantar da su da ƙarfe takwas na safe zuwa shidda na mareci. To, aikin da nake iya yi ba kowane mutum ke iya yin shi ba. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Muna cikin aya ta 177 a suratul Baqara. Inda Allah maɗaukakin sarki ke cewa laisal birra an tuwallu wujuhakum ba shine imani ba ko ba shine da'ar Allah ba. Waye gari kurun kana fuskantar alƙibla. shine ku fuskantar da fuskokin ku kibal al-mashriqi wal maghribi kuna fuskantar gabas ko yamma ya danganta daga bangaren da kuke na duniya ko walakin albirra sai dai imani na gaskiya da'ar Allah ta gaskiya man amana billahi wal yawmil akhir na farko yace shine wanda ya imani da Allah na biyu kuma yake wal yawmil akhir kuma yi imani da ranar lahira wanda na ba mu abubuwa da dama waɗanda suke cikin imani da ranar lahira ko tun daga mutuwa har kabari hatta da matacci siradi awan ayyuka tudun araf shiga aljanna shiga cikin wuta ceto duka wanda duk kai musu daga cikin waɗannan to lalle ka yi musu da aƙida daga cikin aƙidodin ahalus sunna wal mala'ikati da ko mala'iku wanda na kawo muna mala'iku cewa jinsi jinsi ne nau'i nau'i ne tun daga masu fiffike biyu har masu fiffike ɗari har mai fiffike ɗari shida shi ne mala'ika jibril tana sunayen waɗannan mala'ikun muna samun su ne daga ƙur'ani ko kuma same su daga hadisi kamar mala'ikin mutuwa sunan shi malakul maut kamar yadda yake cikin littafi alƙur'ani da kuma sunna idan yake an samu wasu daga cikin malamai sun kira shi da suna azra'il ko? to amma dai annabi bai taɓa kiran shi azra'il ba annabi abinda yake kiran shi malakul maut dukkanin ingantaccen hadisai haka suka zo an gane sa'an nan mala'ikun bambanci gare su sun fi mu yawan bambanci sannan yawa gare su sun fi mu yawa kowane mutum yana da mala'iku waɗanda suke kula da shi akwai mai rubuta aikin alkhairin da ya aikata akwai mai rubuta aikin sharin da ya aikata kaga kai kanka kana da mala'iki biyu don haka kaga kenan mala'ikun ko su ɗaya ka tsaya multiply by two ne yawan 'yan adam kenan wali annabi ya ce sama ta yi gyatsa kamar gado wanda zai karyewa saboda babu inda za ka jefa 'yan yatsunka face akwai wani mala'iki wannan gurin yana bauta ma Allah domin Allah ya ba mu damar muna da ikon mu bauta mai ko ko mu saba mai kama su mala'iku la ya asuna Allah ma'amarahu kamar sauran halittu suke irin rana wata da sauransu ba su saba ma Allah abin da ya hore su mu ma abin da ya sa wannan ya hau kanmu saboda da ni da kai da shi da su da kowa mu muka ɗaukan mu Allah alƙawari haka cewa za mu iya a ba mu shirya a ba mu ɓata kowa ya zaɓen mu kai ne wanda yake so wa hadinahun najdain shine Allah ya ce muka gwada mutum hanya biyu ga hanyar shiriya ga kuma hanyar bata yaushe ne haka ya ta faru Allah madaukakin sarki ce inna aradna al-amanata أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا
To Imam Ahmad ya zo da hadisi cewa ra- wata rana Arafa ce Allah ya tara ruhunan mu gaba ɗaya wuri ɗaya tun bai halicci ko uwa ba in banda annabi Adam ya ciro mu daga cikin tsatson annabi Adam sa'an nan ya ɗauki wannan alƙawari da mu cewa za mu bauta mishi amma gabanin ya ɗauki wannan alkawarin sai da ya gitta wannan alkawari wannan abin zuwa ga manya-manyan halittun da ke gari shi wannan amanar wato bauta mishi sai da ya ce musama kina so a baki hanya biyu in kin so ki bauta me in kin so ki ɓace kamatacciya Allah wallahi bai iya ina tsoronka. Mudibi faɗin da ke ƙasa, ita ma ƙasa aka gifta mata, ita ba ƙasa ta ce ba ta iya ba. Manyan duwar watsufa su ma aka girkita musu, a dubi ko irin su mantin kilman jaro. ka dibi irin su mountain fuji ka dibi irin su mountain everest ko a nan najeriya ma idan ka je tsakanin budanmu da kamaru za ka ga tsakanin wuraren taraba ɗin nan za ka ga manya-manyan duwar wasu da gefen cross river ɗin nan nan kuma abuja akwai zuma rock na akwai dutsen kwatarkwashe ko nan cikin zamfara. To duwatsu gaba ɗaya na duniya Allah ya ɗauko na amanar ya taya musu, su ma suka jibi amanar taya musu girma ba a shafakna kowannensu ya ji tsoro cikinsu. Fahamala hal insanu sai mu mutane muka ce ya Allah muna iyawa. innahu kana zaluman jahula Allah da adam ya kasance mai zalunta kanshi wanda ya jahilci abin da yake cikin wannan amanar amanar shine za ka zo cikin duniya idan ka zo cikin duniya za ka bauta ma Allah in baka bauta ma Allah ba Allah zai maka azaba in ka bauta mai kuma zai saka aljanna to sai dai a kowane lokaci zai baka manual wani littafi wanda zaka rika kana dubawa nan ne kake ganin shari'a in ka bi abin da ke cikin littafin ka shari'a in kuma ka ƙi bin abin da ke cikin littafin to ka halaka don haka mutane suka ɗauka Allah ya ce fahare na hunna jadai da aka muka shiryar da shi hanyoyin guda biyu muka gwada mai ga ƙasha ga shirya su ma mala'iku ba su ɗauki wannan ba don haka duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya kore su da aikatawa shi suke aikatawa ba su ragewa ko ba su ƙarawa suna tsayawa inda Allah ya tsayar da su. Ɗan Adam ɗaya ne Allah ka ce wa yi kaza, ya zarce ko, ko kuma Allah ya ce a bar kaza ya kuma aikata wannan abin. Ɗan Adam ɗaya ke da wannan. Mutum wurin mutuwa zai fara ɗanɗanar abin da ya aikata. Gabanin yinin kiyama, yini wanda wata rai ba ta amfana ma wata rai wani abu wa'annan mala'ikun kuma mun ji cewa manzanni ne Allah yana iza su su nemi shi aikace-aikace ko? Akwai wanda ka kora ruwan sama, akwai waɗanda ke aikata kaza, akwai waɗanda ke aikata kaza. To sai dai inda muka saba ma kafirai, mu mun ɗauki mala'iku a matsayin halittun Allah kurum. su kuma sun ɗauki mala'iku cewa banatun lahi ‘ya'yan Allah ne mata, alrarmu kana iya ba mu ayar.
وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون
Kyau, akwai wannan ayar Kuma- cewa kuna sanya mala'iku su zama mata, To sannan akwai inda Allah ka cewa shi- kuna ba Allah ɗiya mata ku ku ɗauki maza. Ilka izin ismutun jiza.
وقالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه قل أفيعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق
Kyau, akwai sha'ayi. Kyau, suna sanya mala'iku su a matsayin iyan Allah mata, su kuma suke da ɗiya maza. Haka ko ga gida idan aka ce ba namiji, ai ka gida ya rushe kenan. An gane wannan? inda ma mix suka yi suka ce wasu maza wasu mata to da dama dama to ko shi babu dama domin Allah as- Allahu samad lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ko ba a haife shi ba domin in mutu ya tashi haifuwa mutu yake haifuwa in zaki ya tashi haifuwa zaki yake haifuwa in giwa ta tashi haifuwa giwa take haifuwa to ka ki ka ko kake nan in Allah ya tashi haihuwa fa ai sai dai haihuwar Allah ko ba dai ya haifi mala'iku ba scientifically haka al'amari ke yi. scientifically haka al'amarin yake sun sani to wannan rabona dai wanda yake na zalunci kuro Allah madaukakin sarki ya tsalkaku daga irin wannan bai da ɗiya bai da ɗa namiji kamar yadda kirista ka cewa annabi isa da Allah ne sa'annan bai da ɗiya mata shi kaɗai yake wahada hula sharika da kuma laisa ka mislihi shay'un babu wani abu wanda a tamfa gare shi shine walam yakul lahu kufuwan ahad bai da wani tamka sannan in ya tashi zartar da abu shi ɗai ke iya zartar da abu babu komi yanzu wurin nan ya ce kun abin nan ya zamo amma duk abin da wani mai kimiyya ko mai fasaha zai yi sai dai ya ɗauki sinadaran da Allah ya aji a doron ƙasa ya ɗauki wannan sinadari ya haɗa da wannan sinadari ya ƙera wani abu ko? amma bai iya halitta abu min adamin daga babu to shi kuma Allah duniyar ma daga babu ya halicce ta daga babu ya halicce ta an gane wannan don haka wal mala'ikati da mala'iku wal kitabi da littafi akwai littattafai da aka aiko gabanin zuwa annabi yana yiwa sunan jinsi ne alifun da lamun ɗin ya zan jinsi ne jinsin littattafai kamar su haku ibrahim kamar attaura ta annabi musa kamar eh, zabura ta annabi dawud kamar injil na annabi isa muna da sofi ibrahim ko na faɗe shi sannan ga kuma littafi na ƙarshe shine alƙur'ani wanda duk cikin littattafan da aka saukar ga baki ɗaya babu kama alƙur'ani ta kowace fuska an saukar da shi ne zuwa ga manzo wanda ya fi kowane manzo kuma ya fi kowace halittar Allah daraja a gurin Allah domin ya zo ma mafi alkhairi al'ummomin duniya gaba ɗai, ya musu wa'azi da shi. Sannan daga gare shi babu wani shi ne saƙon Allah na ƙarshe. Idan kai imani da cewa akwai wani saƙo wanda za a sake aikowa, to ka fita daga cikin da'irar musulunci. Ƙur'ani shi ne saƙo na ƙarshe na Allah. daga ƙur'ani babu wani littafi da zai koma sauka sannan ƙur'anin nan ya sauka ne da wani harshe inna anzalnahu qur'anan arabiyyan ko kaga balarabe ne da harshen larabci Allah madaukakin sarki ya saukar da shi don haka harshen larabci shine mafifice harussa gaba ɗaya turanci faransanci swahili hausa menene duka larabci yana gaba akwai wani scientist wanda ya ce da za a saukar da ƙur'ani da turanci ya ce aƙalla da su ya fi balon 200 kaga babu mutum mutum ya haddace shi ko wani ma ya ce da sai an yi ɗaki guda na littattafai sannan yake iya ɗaukan ma'anar da yake ɗauka yanzu. Kuma annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Otitu jawami alkalim, an ba ni zance wanda yake ya haɗa komi. Ɗan gajeren zance ne, amma na jiya ya aiki da shi, na yau ya yi aiki da shi, na gobe ma ya aiki da shi. kuma ɗan ƙaramin zance amma sai ka ga gabaki ɗaya ya game duniya mun koga yadda ake constitution ko najeriya na da nata nijar na da nata kamaru na da nata egypt na da nata saudi abin nan mai ake kiransu ingila na da nata america na da nata rasha na da nata ko ina na da nasu kuma wanda duka karanta ɗaya ya bambanta da ɗaya amma ƙur'anin nan guda ne kuma ya game dukkanin waɗannan ƙasashen kuma da duk duniya za ta taru ta yi aiki da shi da an zauna lafiya sa'an nan wannan ƙur'anin gagara koyo ne gagara misali ne ba mu da wadataccen lokaci balle yan ɗauki yadda abin yake daki daki daki daki kuma na taɓa irin wannan bayanin ko to amma dai zan ɗauki ɗungurungun magana ɗaya wadda Allah maɗaukin sarki ce kulla in ijtama'atil
قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا
الله مدوك كنزر كتش يقول كتشيو لو اجتمعت الإنس والجن da mutane da aljannu sun haɗu ala an yi a tibi hazar ƙur'ana a kan su zo da littafi wanda yake irin ƙur'ani sun haɗu gaba ɗaya su zo da littafi wanda a kwatankwace alƙur'ani a je oxford university a zaɓo manya-manyan farofesoshi a je cambridge university a zaɓo manya-manyan profesoshi a je Harvard University su ma su ba da nasu a je Cincinnati University su masu ba da nasu. Duk wata babbar jami'a ta duniya su ba da nasu, su ma su ba da nasu. Su haɗu a kan su zo da kwatankwaci wannan alkur'ani, la ya atu na bi mislihi abadan, wallahi har abada ba za su iya zuwa da shi ba. Wallahi har abada ba za su iya zuwa da shi ba. can da akwai wanda suka gwada ko irin su musaila ma bin al-habib al-kazzab irin su aswad al-anasi da makamantansu sun gwada su zo da littafi kwatankwacin alkur'ani amma abin ya koma ma abin dariya sa'an nan ko a yanzu turawan suna nan suna ta gwadi suna nan suna ta gwadi kai da kanka za ka rubuta abu gobe in ka ɗauko sai ka gasi kayan editing jibin ka ɗauko ka ga akwai buƙatar editing ɗin nan haka ake ta wahala har duniya ta ƙare ko babu wanda zai iya zuwa da kwatankwaci alkur'ani ya ƙunshi abubuwa da dama ya ƙunshi shari'a wanda ya aikata kaza a aikata mai kaza shari'a kuma adila ta adalci sannan ya kunshi hukunce-hukunce daban-daban game da al'amura daban-daban ya kunshi tarihuha daban-daban ya kunshi bayanai waɗanda suke daban-daban bayanai masu girma bayanai masu muhimmanci bayanai masu tsada waɗanda babu inda kake iya samun su daidai wa daida face cikin ƙur'ani cikin bible an ce annabi ibrahim ya ya aure ya shekara uku ya shekara uku an ce ya aure ta sannan ga abu ga shirme nan da dama kana gani ciki don shi ne su kansu kiristocin ba su yi ijima'i a kan littafin nasu ba sannan ba ka samun two copies na bible iri guda za ka same su daban-daban ga king james version new american bible ga sunan Protestant kwafi ga kwafi nan daban-daban na Bible wayanda ake da su a duniya babu wani ɗaya wanda yake daidai da ɗaya amma alkur'ani mu baki ɗaya iri guda ne in ka karanta shi a Sokoto wani ya karanta a Saudi Arabia wani ya karanta a United States wani ya je can rasha ya karanta wani ya je can ƙarshen china ya karanta wani ya koma south africa ya karanta duka karatu iri ɗaya ne za ka ji shi iri ɗaya babu bambanci ko ina iri ɗaya ne kuma za ka ga littafi ne wanda ake yawan karatu ko ina kullum safe sai an karanta shi kuma kowace kusan kowace ƙasa kullum sai sai an maimaita shi an maimaita an maimaita a karanta cikin sallah a karanta kuma tilawa wajen koyo ko koyarwa sannan a karanta don neman lada da makamantansu sannan ƙur'anin nan kuma magani ne yana ƙunshe da magani na abubuwa da dama wani scientist ya ce babu abin da ke maganin depression rashin lafiya ta kuncin rayuwa wadda ɗan adam ke shiga wadda ƙasashen turai yau yana cikin abin da ke ci musu to ga ƙwarya za ka ga mutum ya yi hangin ɗin kanshi ga shi da kuɗi cikin account ne in ka duba kana iya samun 1 million dollars 10 million dollars 50 million dollars 20 million dollars da sauransu amma kuma abin takaici sai ka same shi ya yi hanyar ɗin kai saboda yana cikin damuwa saboda bai imani da alkur'ani ba kuma Allah ya faɗi haka man arda an zikiri ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى
gabanin fassara na muna sanarwar zuwan wani daga cikin manyan malamanmu Mala Abdullahi wanda na'ibi ne na limamin Marina Police Station. Mun san akwai masallaci cikin wurin ko? Kunga suna da challenges masu yawa saboda akwai waɗanda ba musulmi ba da yawa ciki. Da haka za su haɗu da challenges amma suka daure kuma suka yi tsayu aka addinin musulunci. Kuma ba, ba masallaci kurun ba har makaranta suna da. ni da kaina na ji na kai musu ziyara har cikin police station din ni da kaina na ji na kai musu ziyara mutane ne na gari insha Allah ta'ala ina fatar Allah madaukakin sarki ya ƙara min rayuwarsu albarka to Allah madaukakin sarki yana karantar da mu wanda duk ya rayu rayuwa wadda yake ba rayuwar ƙur'ani ba rayuwar musulunci ba to Allah zai rayar da shi ma'ishatan banka rayuwa ta ƙuncin rayuwa shi yasa suke samun wannan depression ɗin to amma masu karatun ƙur'ani fa sai aka gaba a samu wannan gare su komai ya zo sai su ɗauka daga Allah ne in sun ɗauka daga Allah ne sai su koma su roƙi Allah kuma cikin iyawar Allah sai Allah ya kawo musu sauƙin wannan abin to su ko komi ya zo saboda atheism sai ka ga mutum ya hankin kanshi kawai kullum safe ana samun mutane wayanda ke hankin kansu a turai sun hidubu kullum safe ana samun dubban mutane da ke hangen ɗin kansu a cikin amerika labarin ne ba a fitowa da shi amma ba ka jin wani ya hangen ɗin kashi a saudi arabia ba ka jin wani ya hangen ɗin kashi ko nan musulmi dai inda musulmi ne wanda yake ya karanci ƙur'ani ya kwankwaɗi ƙur'ani ya kwankwaɗi sunna to bai hangin ɗin kai an gane sa'an nan ƙur'anin yana da magunguna da dama cike shi kamar maganin shaidan wanda duk ke dattijan da ke son gidan shi ya zama gida albarka manzo Allah ya ce ta karatun suratul bakara inna shaitana ya firu min baitin tuqra'u fiha al-baqara lalle shaitan yana fita daga gida wanda ake karatun suratul baqara an gane kaga maganin shiɗanu ne ko? Shiɗanu aljannu, waɗanda suna iya taɓa mutum. Duk da yake su turawan ba su yadda ba sai su ce hallucination ne, ko kuma su ce menene ko menene, to me ya kawo na hallucination ɗin? Abinda ba su gani ya kawo shi, shi ne aljannu suke kawo wannan. Kaga mutum yana ganin abin da saura ba su gani. mutum yana ganin abin da saura ba su gani ina fata an fahimci wannan akwai ɗaya daga cikin sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya ce wata rana ina tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bainal juhufa wal abwa tsakanin garin juhufa da kuma garin abuwa ya ce is gashi na rihun sai wani irin iska ya lullube mu wannan iskan ko mai tsananin duhu tsananin duhu ba ka iya ganin hannunka kuma gashi da rana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta qul a'udhu bi rabbil falaq da kuma qul a'udhu bi rabbin nas Allah ran makaranta mana su
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
ka ji wannan ayoyin waɗanda duk da ƙaramin yaro ya iya su ko amma annabi ya ce ya kai uquba ya ce sahabi na yi ya ce ta'awwiz bihima in kana neman tsari ka nemi tsari da su duk wani abin tsoro ko tashin hankali ya zo maka ka rinka karanta su fama ta'awwazan muta'awwizan bi mislihima wani mai neman tsari bai taba neman tsari da kwatankwacin su ba babu kwatankwacin su in an ce maka wace addu'a ce ta tsari mafi girma suka ce waɗannan surorin guda biyu hadisi yana cikin sunanu abi dawud hadisi na 463 sannan yana cikin sunanar kubira na imamun nasa'i ba wanda yake cikin kutubu sitta ba imamun nasa'i yana da littafin da ya fara rubuta sunanar kubira sa'annan daga baya sai da ya rubuta sunanar mujtaba wanda shine yake cikin kutubu sitta bukhari muslim tirmidhi abu dawuda nasa'i sannan ibn maja ko to wannan nasa'i sunanul mujtaba kenan wannan kubira hadisi na 7846 manzon Allah ya ce wani mai neman tsari bai taba neman tsari da kwatankwace shi ba haka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar mutanen ƙauye wayanda ke son in dare su kwanta su yi kwana lafiya lau. Manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Man ƙara'a bil ayatain min akhiri suratul baqara duk wanda ya karanta ayoyi biyu a ƙarshen suratul baqara kafata hoto sun isan mai. har gari ya waye babu wani wanda zai iya zuwa ya cutar da shi kuma abin mamaki wannan hadisi ne muttafaqun alaihi banda kasancewa ta yi muttafaqun alaihi kuma yana cikin kutubu sita gaba ɗaya bukhari ya zo da shi a hadisi na dubu hudu da takwas da dubu biyar da bakwai da dubu biyar da tara Muslim ya zo da shi a hadisi na 807-808. Abu Dawud ya zo da shi hadisi na 397. Tirmidhi ya zo da shi hadisi na 2881 sai dai nasa'i kuma ya zo da shi cikin alkubira dai ba almujtaba ba ya hana mai kutubu sita kenan ko hadisi na 819 ibnu majah ya zo da shi a sunan hadisi na 368 so kaga dai malaman nan da suka rubuta kutubu sita duka sun ruwaito shi ko sai dai nasa'i da ya zamanta bai sa shi cikin sunan al-mujtaba ba ya sa shi cikin sunan al-kubra ba mamaki kila gobe yanzu mun da sunan al-mujtaba yanzu da sunan al-kubra don ku san bambanci sannan wannan qur'anin ga dimbin ilmoma nan da dama ciki ne dimbin ilmoma da dama Allah maɗaukakin sarki cikin ƙur'ani ya ce ya saukar da ruwa da ƙadare da lissafi ruwan da ke sauka ko wata shekara lissafaffu ne alhakim abu abdullahi ne saburi a littafin shi na almustadrak ala sahihaini ya zo da hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa babu shekara da tafi wata shekara yawan ruwa ka koga ga tunanina da naka da nashi wace shekara ta fi wace shekara ko? wace shekara har ambaliya ake yi wace shekara ko har sai an je roƙon ruwa amma ya ce wace shekara ba ta fi wace shekara yawan ruwa ba duk shekara yawan ruwa ɗaya ke sauka kuma Allah ya ce ruwan da ƙididdigaggu ne sannan manzon Allah ya ce kuma yawansu guda kowace shekara. Ina ne ake samun bambanci wata ran ga ruwa sun zo da yawa ga shekara wata ran su zo ‘yan kaɗan. Ya ce wajen jujjuya su wajen rarraba su. Sadda ku kuke roƙon ruwa wasu na can na ambaliya. Sadda ku kuma kuke ambaliya wasu na can na roƙon ruwa. Wajen rabo ne, wannan shekara sai Allah ya baku ruwa da yawa wata shekara kuma sai ya rike ruwan ya ba wasu da yawa tunda ba ku ɗaya ne ba ko to haka Allah yake rarraba ruwan amma duk shekara abinda lissafi ya nuna wanda lissafin zaka iya yi zaka zaka za za za za mu iya yin shi mu abuna mai sauki akwai abinda ake auna yawan ruwan saman da an kai kullun safi har da mana ta ƙare a ga yawan ruwan saman da an kai garinku su ma wani gari su sai a har hada a tara duk shekara idan aka tara sai a ga yawa guda abinda aka samu ana saukar da ton miliyan ton trillion 530 na ruwa duk shekara ton ɗari biyar da talatin na ruwa duk shekara su ake saukarsuwa. So, kun ga duka ƙur'ani ya ƙunshi wannan, ga kimiyoyin na zamani cewa za a iya tayar da matacce shekaran jiya mun karanta mataccen da Allah ya tasowa ko? ga tantabarin ne matacci Allah ya tadda su tsuntsaye sannan ga gari Allah ya rayar da shi kuma ya tadda jaki matacci ya tadda mutum matacci an fahimci wannan ga sunan don haka don sun zo da shiri preservation bai ba mamaki kuma annabi ya ce dujjal zai tadda matacci don haka su suka fara wannan tunanin yau mutuni mun san da shi in mun san da haka za ta faruwa sannan ga technology na dabbobi manzo Allah ya faɗi ya ce dujjal zai zo da dabbobi waɗanda hantsocinsu cike suke kaman shanu hantsa cike take da nono su cike take da nono nono mai cike wuri da yawa sai kaga 'yan shanunmu sai ga na ɗan tatsawa cikin ɗan marahako ko su kuma sai kaga sai ka tara jarka shanuwa ɗaya ta fitar maka da 50 liters ga yini don haka su suka san haka za ta faru yau mun mun sani tuntuni sannan ga jirgin sama su suka san zai faru yau mu tuntuni muka san zai faru don shi na abbas biyan primus ya fara practicing na tashin jirgin sama shekara dubu da ɗari ɗaya da suka wuce saboda ya san ƙur'ani ya faɗi cewa za a tashi sama sannan annabi ya yi bayani ya ce mutane za su riƙa shiga cikin wani wuri wanda zai riƙa ɗaukarsu wurin yana da sit-sit ya ɗauko su da su da matansu ya kawo su har bakin ƙofar masallaci menene wannan don Allah kun ga mota kenan ko ka ga manzo Allah ya faɗi sannan manzo Allah ya ce mutum zai fita gidan shi amma yana da na'ura wadda ke ba shi labarin abin da ke faruwa gidan shi. Menene CCTV da waya ko? Ga abubuwa nan da dama waɗanda sai yanzu ake saninsu, wasu ma ba a ko sansu ba sai nan gaba za a sansu, amma kuma ga sunan cikin ƙur'ani kuma ga sunan cikin sunna. ga su nan cikin ƙur'ani kuma ga su cikin sunna don haka ba abin mamaki ba ne don haka ƙur'ani littafi Allah ne sannan na cikin abin da ake so ka yi imani ka yi imani da cewa alƙur'ani zancen Allah ne zancen Allah ne Allah ya faɗe shi sai dai wannan da ke ga hannunka rubutawa aka yi ko? kamar yanzu ina ina faɗi ana rubutawa don haka wannan zancen Allah ne an gane imamu ahmad ya wahala kan wannan matsalar kullum sai a mai bulala ɗari a kan ya yarda da cewa ƙur'ani ba zancen Allah ba ne wata halitta ce daga cikin halittun Allah zancenka koya cikin siffofinka sai a ce cikin siffofi ne za ka ji shi mai rumin mata ko ko cikin siffofi ne za ka ji shi yana da ƙatayyen murya ko ko kuma cikin siffofi ne za ka ji shi yana da zaƙin murya kamar abu musa al'ash'ari wanda manzon Allah ya tara cikin masallaci yana karatun ƙur'ani in yana karatun ƙur'ani zaƙin murya gare manzon Allah ya laɓe yana saurare ne sai da ya gama sai ce laƙar utiya haza mizmaran min masamir ali dawud ya ce lalle an baiwa wannan algaita wato zaƙin murya irin zaƙin murya ta iyalan annabi dawud malaman tarihi duk da ke isra'iliyat ne sun ce duk da dabba ka taɓace sai a ce ka te wajen Dawuda ila tana can tana saurare ne saboda zaƙin murya ta an gane so wannan duka yana karantar da mu irin da ƙur'ani yake sannan ƙur'ani shi kaɗai ne littafin da ake karatu kullum ba a gajiya da karanta shi duk littafin da ka karanta sau ɗaya ko sau biyu yana da wuya ka ji kana da sha'awar ka sake karanta shi banda ƙur'ani ƙur'ani za ka ji kullum tilawa ake yi ko kullum tilawa ake yi akwai wanda a rayuwar shi duk sati sai ya sauke ƙur'ani duk sati sai ya sauke ƙur'ani akwai wanda duk wata sai ya sauke ƙur'ani abdullahi bin bin amr bin al-as duk kwana uku sai ya sauke ƙur'ani da tsufa ya kama shi ya kai ya tsufa ya tsufa sai ɗauko jikokin shi yasa suna rika kama mishi yana karanta suna karanta su ma domin ya tsufa yanzu ƙwaƙwalwa ta ya rauni an fahimci wannan so haka za ka samu gashi nan dai ƙur'ani shi ɗaya ke da wannan mu'ujiza wutar lantarki ga ta nan zan fita ma'aida cikin ƙur'ani inda aka ce inda aka yi batun wutar lantarki yana nan cikin ƙur'ani yana cikin ƙur'ani inda aka yi batun jirgin sama yana cikin ƙur'ani inda aka yi maganar zamanin da muke ciki yau technological development wanda za mu samu na yau da na magobi wanda za a samu manzo Allah ya ce ma kai har sai mutum ya kasance na dumi da dabba nan gaba za a samu wata na'ura wadda za a dora mutum ya rika dumi da dabba kun ga yanzu ana da na'ura wadda ake dorawa idan ina dumi da Hausa kai sai ta fassara ma da turanci kai sai ta fassara ma da larabci kai ta fassara ma da spanish kai da portuguese kai da italiya kai da wanda kowane yare gare ka ko to sai an samu na'urar da za a sa mazaki in yana kuka kukan na'urar tana fassara abin da yake faɗi sannan a sa mai ga kunne kai ku in ka faɗi yana sanin abin da kake faɗi. An gane wannan ga abubuwa nan da dama girgizar ƙasa da za a kama yi, tsunami da za a kama yi, duka Allah ya ambace su. Sannan exploration da za a kama yi, duka Allah ya ambace su za a kama exploring na ma'adanan ƙasa ko? Allah ya faɗi wa akhrajatil ardu afqalaha ƙasa ta fitar da abubuwa mafi nauyi daga cikinta sune ƙarfa ga sunan sunikel da makamantansu ga gwaltunan da zannan da makamantansu ne so wa idhal biharu sujirat ƙona abin nan me ake kira ne ƙona tekuna akwai motoci da an ana maganar ayi waɗanda maimakon a sa musu fetur ruwa za a sa musu ma za su yi za su yi breaking bonding din da ke cikin ruwa su yi amfani da energy wanda ke cikin wannan bonding an gane su yi amfani da wannan energy su samar da energy wanda zai tayar da mota ta yi tafiya ya za a rika kona tekunan ko kuma ya zama tekunan cikin ƙasa ne ake nufi su ne waɗannan tekunan na fetur suna can cikin ƙasa ga sunan ana ta ƙoƙunawa kullum safi an gane sannan yaƙe-yaƙen da ake ta yi yau ga sunan ƙur'ani duka ya faɗa muna za a samu yaƙe-yaƙe ƙarshen zamani ƙarshen zamani duka za a samu yaƙe-yaƙe Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to sanarwar da na ce zan gabatar ba wata sanarwa ba ce face na farko dai kwana biyu da ba mu zo ba ba rashin lafiya ba ne wasu technical issues ne suka ɗan gitta muna shi yasa ba mu zo ba amma gaskiya lafiya ta lau akwai wanda ma sun gama fira da ni kenan sai aka aiko aka ce ba a tafsiri an gane sannan na biyu game da abin da ba ni son magana ce nan amma ba yadda za ni sai na ɗan gunta ko da minti ɗaya ne ko biyu na yi muna nan kan bakanmu ta batun neman gyaran ƙasanmu jihar mu ta dawo cikin hayyacin kanta. Domin an yi barna mai yawa, barnar ta yi yawa, barnar tana da wuya gyara. Ba barna ke da wuya ba gyara ke da wuya kun? To, zan a samu masu gyara su zo, waɗannan su yi nasu gyara. su wuce waɗannan su zo su ɗora inda wa'ancan suka ɗora sai ku ga mun koma cikin mu ta sakkwato wadda ya kamata a ce muna rayuwa a cikinta. To ni Allah ya san ban taɓa riƙa wani political appointment ba ban taɓa sace kuɗin ku ba. Shi yasa har yanzu ba ku ga EFCC sun taho ba. in dai sun zo to kila za su kama ni na kan tafsirin suratul baqara ko suratul isra'i su ce na fassara wuri kaza kaza don haka ya saba ma doka EFCC to ban taba satan kuɗi ba balle ka yi zaton cewa zan kama ɗaukan kuɗi ina rabo wanda ya saci kuɗi shi ne zai ɗauki dubu hamsin ya baka makin kuɗin da an ka sace ma'u ba an ka kashe yanzu ya baka dubu hamsin ya biya ka kuɗin ubanka in matarka aka wa fyaɗe ya biya ka kuɗin fyaɗen ya baka taliya ita a kudin uwarka da an kawo daɗi. Ina fatar kun fahimci wannan. Wannan shine abin da ake ta muna kullum. To, amma duk da haka nan tafiyar tana buƙatar funding don akwai abubuwan da ba su yiwa sai da kuɗi. da ko mun san muna da masoya ciki da wajen ƙasan nan. To daga yau wannan asusun an buɗa shi na Malam Bashir Ahmad Sani ko gwamna. Twenty twenty seven. a saurara 2027 sannan wayannan akawun tsin guda biyu da kuka sani duk wanda ka tura cikinsu ya yi domin kada a zo da wani akawunt a rikita mutane duk wanda ka tura cikinsu ya yi mu talaka mai fondin ɗin tafiyar mu sannan mu samu makanmu da tsaro shine babban manufanmu sannan mu raya karkara saboda wasu mutane cikin karkara kamar dabbobi sannan mu samar da ruwan sha kowa ya sha mu- mu huta da typhoid mu gyara asibitocinmu su koma world standard ya zamanta da germany za a turo na a ce wannan aikin ba a yi ne sai sokoto sa'annan mu wayi gari cikin garinmu wutar lantarki ta wadatu akwai yadda ake yi ya zan mutane su samu wutar lantarki isassa ya zan wutar lantarki ta wadatu sannan a taimaki samari waɗanda ba su da aikin yi su samu aikin yi sannan a taimaki 'yan kasuwa manya da ƙanana domin bunƙasa su saboda bunƙasar jiha sannan a taimaki mata domin samun dogaro ga kai su masu taimaka wa mazajensu akwai sana'o'i da dama waɗanda ake iya taimaka musu wasu mijin suna mutuwa ya basu da 'ya'ya su yi ta wahala akwai wanda mijin ta yi mu aka kama shi aka kai shi gidan yari ta zo tana neman a fitar da shi wanda ke yi mata tsayayi tsaye ya yi lalaci da ita taƙi da ƙyar da ƙyar da ƙyar da ƙyar dai har ta sa rauni ta aminta da ta aminta sai ta samu ciki ko da uban ya dawo aka sako shi ya dawo sai tarar da ita da ciki wata shidda shi kuma shekara ta guda da rabi cikin gidan yari ina ta samu cikin so kun gani sannan haƙoƙanku a ba ku haƙoƙanku ma'aikata a ba su haƙoƙansu sannan infrastructure tituna na ƙauyuka da makamantansu ga kuma noma wannan noma akwai shanu waɗanda suke improved akwai iraruwa waɗanda suke improved akwai masarar da za ka shuka bana wannan watan ka girbe ta wannan watan ka sake shuka wata ka girbe ta don haka manoma za su samu amfani mai yawa sannan ga takin zamani kyauta kuma kuma a tabbatar da ya isa ga talakawa ba a raba ma 'yan wad ba sa'an nan ga manufofi nan daban-daban kamar welfare ta mutane a tabbatar da cewa mutane ba su kwanci cikin yunwa ba kuma kuma duka da 'yan kuɗi 'yan ƙalilan ba da biliyoyi biliyoyi ba a gyara masallaci a saurara a gyara masallatayya a ci gaba da a ci gaba da kula da masallatayya masallaci shine godi malamin da ke ba da masallaci shine injin to injin in ba a juye ne me kuke gani bai lasting kuma yan ba sa ma fetur fa bai tashi to don haka malaman a sai musu littattafai su karanta mun san littattafai ko wa'anne iri sa'annan a ba su kuɗin da za su ci abinci a gidajensu kuma da hannun dama tare da girmamawa an fahimci wannan akwai manufofi masu kyau da dama wannan na faɗi ƙalilan ne to ban cika son ina wannan maganan nan ba amma dai babu makawa dole sai na faɗi wannan maganar wanda bai ji daɗi ba don Allah ya yi haƙuri ku saurara ba ni son in ɓata ran kowa kuma kada kai faɗa akan kowa kaina in ya zage ni ko ya zage uwata ko ubana kada kai faɗa da ni kada kai faɗa da shi mafi yawancinsu duk ba musulmi ba ne su ne suke ta ture-ture wani na garu ta suna ne abdulmuntari kada ku zaɓi ɗan ta'adda jikan ɗan fodiyo to masarauta kuma ya kamata ta shigo cikin irin wannan da mutumin gobir da mutumin sakkwato da mutumin kyabi da mutumin ko'ina ne inda musulmi ne musulunci shi ne farko ba ƙabilanci ne farko ba innamal mu'minuna ihwa Allah ya faɗe ce mummune yan uwan juna ne amma sun ce ba haushe ba ɗan uwan fulani bane fulani ba ɗan uwan ba haushe bane kuma ga sun musulmi su biyu to kuma gashi Allah ya ce innamal mu'minuna ikhwa mu'mine yan uwan juna ne dada ba mu sani ba su ga gaskiya ko Allah a sai ka fassara da kanka an fahimci wannan don haka kada su farraka mu sararraba mu da kabilanci a mu musulunci ya hada mu kuma duk inda musulmi yake a fadin duniya dan uwan mu ne ko muna so nai sannan wayancan fulanin da ke cikin daji su turji da makamantansu kowa ya san ba mu goyon bayansu an yi boko haram a borno ya san an mai da kanuri haka ga ipop can ya sami inda aka ga igbo a mai sai haka ga niger delta militants ya sa an maishe su haka ga 'yan abin ganan na yarbawa mai sunan ƙungiyar ka tasu a'a wata si wata ƙungiya ta sun kai lokacin abacha ga banda oduduwa opc yan opc an wai shi kenan akan opc an wai da yarbawa haka to balle ni dangin ubana fulani ne amma dangin uwata hausawa ne sannan sun ce na ce bahaushe ɗan burkutu to ni ban ce ma bahaushe ɗan burkutu ba bahaushe ɗan shan ruwan zanzam da ke mai kowa ya jiya nan abinda na ce wai su gana su tunani duk inda musulmi yake shi abba fulata ne shi kuma duk inda Kirista yake ɗan burkutu, shi an bahaushe, sai sun ka dace duk inda Kirista yake, sai sun ka bashi ɗaya bahaushe ne ɗan burkutu sai sun ka ɗauki wurin sun kasa. Shi kenan suka yi ta yawo na ce ma bahaushe ɗan burkutu. In ce ma bahaushe ɗan burkutu, uwa ta bahausa, kuma dangin ta hausawa, kuma sun fi ka zama ba hausawa. sun fi ka zama hausawa kuma inda na aka fara hausan nan suka tashi cikin katsina state ya zan dubi su in ce musu haka sannan ya zan dubi musulmi tun da sa hausa musulmi ne in ce musu 'yan burkutu 'yan burkutu suna nan waɗanda ba su bin ƙur'ani ba su bin sunna wayanda ba su yi imani da ƙur'ani ba wayanda wasu kuma su ce rimen jikan ɗan fodiyo ɗan ta'adda kakku koma zaɓar ba fulatani jikan ɗan fodiyo ku zaɓi murtala asada murtala asada ba fulatani ne gwamnan da ke bisa ba fulatani ne to ku kawo muna wani bahaushen sannan ga auratayya ta shiga tsakani saboda tsawon auren da ya tafi ba ka iya gane cewa wani fiyo bahaushe ne sai ka tafi ka DNA akwai ‘yan ƙwallo waɗanda suke DNA su gane ƙasarsu cikin Afirka ko? akwai wani ɗan ƙwallon Real Madrid da ake kira Mbappe ai ya gano ƙasarsu cikin Afirka har tahowa ya yi akwai ‘yan ƙwallo da ke gane ƙasashensu su taho akwai ɗan ƙwallon Najeriya da ake kira Oda Winge. Gashi ya kama da turawan ma, amma Najeriya ya yi nationalism, Najeriya aka buga mu ƙwallo. Saboda me, saboda ruwa biyu ne. An gane, za ka yi uwa musulmi mu aji ƙabilanci gefe, mu ɗauki gaskiya. Sannan babu abin da addu'o dai, in alkhairi na Allah ya bamu. in ko ba alkhairi na ba ya Allah yana roƙonka Allah ka kawar da shi daga gare mu rabbana atina fid dunya hasana to ga malam kuma mun ce lokaci malam ya kamata ka sake dawowa mu dan baka dama ka samu abin da ka dan faɗa muna akwai mala ibrahim alkali ko shi ma alkanci a abin ma duk da wannan labarin gaba ɗaya lalle ban da wannan labarin to Allah dai ya saka musu da alkhairi ubangiji Allah ya biya su Allah ya sa aljanna firdausa ce makoman mu da mu da su gaba ɗaya sannan wayannan da suka suke kashin mutane dare da rana Allah kai muna maganin su wayannan fulanin na daji yake muna kisan tsare dangi da ma wayanda suke muna kisan tsare dangi a South da waɗanda suke muna kisan tsare dangi a ko ina ne da sojojin America da aka kawo muna duka Allah kai muna maganin su Allah ka tsare mu Allah ka tabbata muna da alkhairi amin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم